من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أوه. أوه. قال الله سبحانه وتعالى ونجي سبحانه وتعالى واذكروا الله وأنبت الله تبارك وتعالى وأنبت الله سبحانه وتعالى بالتكبير إن كبر بري inda lami da jamarati yayin da za ku jefi duwar wasu yayin jefan duwar wasu wa zafil qauradi ne yayin da za ku yanka ibadunku za ku yanka hadaya ko kuma za ku yanka layya to duk ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ku ce Allahu akbar suka ce an so a ce Allahumma minka wa ilaika Allahumma minka wa ilaika wa adbara salawati haka nan kuma wara bayan salloli na farilla min zuhur yawmin nahar daga azharar rana daga azhar ta ranar layya ila salatin subhi har zuwa sallar asuba min akhir ayyami tashriki daga karshen kwanukan yanyane-yanyanen nama wato yini na hudu daga sallah za a mata a zahar la'asar da garba ishara da sallah sannan ɗaya kashe garin duk salloli biyar sannan ɗaya kashe garin duk salloli biyar ɗaya kashe garin kuwa bayan sallah asuba kadai za a yi in aka yi sallah asuba aka yi to shi kenan a zahar ba za a yi ba to fi ayyani a kwanuka ma'aduda wanda suke lissafa ko diddigaggu su ne kwanukan yanyanen na nama guda uku bayan ranar layya ayyamin rami wanda kwanukan nan su ne kwanukan jifa su ne kwanukan da ake jifa a cikinsu ga wanda bai ta'ajjuli ba wanda ya ta'ajjuli kuwa ba ma sai ya kai su gaba ɗaya ba wanda yake shi ya yi ta'ajjuli shi yasa aka ce faman ta'ajjala fi yau bane wato su a sallah akwai ayyamul ma'adudatu a sallah babba akwai kuma ayyamul ma'lumatu wanda yake sun yi tarayya a wani wajen wani wajen kuma sun bambanta ranar sallah ranar sallah ita ba ta cikin ayyamul ma'lumatu amma tana cikin ayyamul ma'lumatu ayyamul ma'lumatu kashe garin sallah ayyamul ma'duda sun fara kuma ayyamul ma'lumat ne ɗaya kashe garin ma ayyamul ma'duda ne ayyamul ma'lumat ne amma ɗaya kashe garin to shi yana cikin ayyamul ma'luma ma'dudatu amma baya cikin ayyamul ma'lumat ranar da yake ba layya ba da ma layya a sannan aka yi wajen mafi yawan malamai bata wadatar ba sai yasa layya ana yin ta ne a ayyamul ma'lumat kawai ba a ayyamul ma'dudatu ba jifa shi ake a ayyamul ma'adudatu a faman ta'ajjala wanda ya gaggauta shi yasa kaga sun yi tarayya a yini na biyu da na uku a ita ayyamul ma'aluma ya keɓanta da yini na farko shine ranar sallah ayyamul ma'adudat kuma ya keɓanta da yini na hudu shine karshen rane kun jefa ga wanda bai ta'ajjuli ba zaman ta'ajjala wanda ya ta'ajjuli ya gaggauta barin mina bin na farmin minan ya baro mina ya baro mina fi mai ne a kwana biyu a yi sani a yana ta shirgi a ayini na biyu daga kwanukan yanyane-yanyanen nama wato da ya jefa da ya koma mina ya jefa kashe garin ya jefa da ya kashe garin shi ke nan ya bar mina a falamiyan kus bai zauna ba bisalisa sai ya jefa a yini na uku ya yi isu da jefan duwar wasu a wannan yinin bala isma alaihi to ba laifi a kansa ba zunubi a kansa a fita a jeri don ya yi gaggawa domin ta a hara wanda kuma ya bari sai da ya jifa kashe gari biha ya jinkirta tawowa daga ita mina har ya kwana daren na uku ya jifa ya jefi duwar wasu a wannan ranar to to shi ma ba laifi a kansa ba laifi ba za a ce ya yi ba daidai ba shi ma ya yi daidai to su alhazai an ba su zaɓi a cikin kofi ta'ajjulin ko su bar ta'ajjulin sayayin ta'ajjulin saye barin ta'ajjulin duk wanda suka yi daidai ne ba wanda za su yi a ce bai daidai ba wannan raddi ne alaman asabar muta'ajjila bisa wanda ya dangana wannan fa'ala ya zo ne lin nisbati ko littasimiyati ya kira shi asima bi ma'ana da'ahu asiman ko sammahu asiman wanda ya dangana wanda ya gaggawa ga cewa ya yi zunubi aka ce a ko kaɗan awil muta'ahira ko ko ya dangana wanda ya jinkirin bai gaggawa fitowa ba daga bina zuwa cewa ya yi zunubi a zamanin jahiliya aka ce ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba akwai damar a gaggauta baro minan a taho a baro minan da can da yawa alhazai ma in an taho minan wasu sai dai su kara sasi da wafin ifara ba sauran sai dai su kara sasi da wafin wada'i sai dai su kara sasi da wafin wada'i sai kuma a taho gida dan shi yasa ma a sannan an taho din akan sauka a muhassab wanda ake cewa wannan rabuwa da ake a muhassab ta fi kowace rabuwa ya girma a sannan saboda me wani an rabu ba za a sake haduwa ba har abada wani kuma ta yi wasu shekaran Allah ya kadara da an zo haji a sake haduwa shine walillahi a ina mara amin tafarrukin a shattawa an amin firakil muhassabi to wa nafiyul ismi da aka ce ba laifin da aka ce ba laifin wa nafiyul ismi kore laifin liman taka a haƙƙin wanda ya ji tsoron Allah ne sai haji ke a haƙƙinsa amma misali wanda ya gaggauta ya baro mina da ya jefa yini na uku daga daga sallah ya baro mina don ya zo ya wata banna wannan gaggautawa ta su daidai ce ko kuma wanda ya zauna a minan sai kashe gari shi ma kuma ya zauna ne don ya wata banna yanzu shi wannan jinkirtawa ta sa ce ta yi daidai a wanda za a ce bai ba laifi a kansa shine duk wanda ya ji tsoron Allah duk lamari da za ka yi ya zama ka sa tsoron Allah a ciki sai ya zama wa ba laifi sai ya zama wa ba laifi zama ni taƙallah ga wanda ya ji tsoron Allah fi hajji a cikin hajjinsa wanda duk ya ji tsoron Allah a hajjinsa to wannan ba laifi a kansa wata kullah bayan Allah da abin da za ku yi ku ji tsoron Allah da abin da za ku yi ku tuna Allah ku ringa tsoron Allah wa alam fi jami'i umurikum a baki ɗaya za wato liman taƙallah ya je la'annahu hajju alal hakikati domin wanda hajjinsa ya zamo ya dora shi bisa tsoron Allah abin da yake a hajjin nasa tsoron Allah ne duk abin da yake yana tunani to me ya samu anan me ya samu anan dan aikin hajji waje ne da ake samun buɗi da yawa kama mafi yawan mutane sun rafkana abin da yake damun su a sannan a samu abin da za su yi hira a kai su samu abin da za su yi hira a kai a koma a ta hira a kai cewa ta zai nuna ka je waje ka sai da aka dawo daga arfa wasu ki ko da aka yi ko wani abu da aka yi ko da muka je muzdalifa ai an rasa kaza ma waje duk da ake samun buɗi dewa ake samun tajalli iri daban-daban amma sai mutum ya zama ya je hira ce a gabansa ya dora ko a ko ya saurara daga wani eh ko shi ya dora a gaba ana tozarta abu mai girma ana tozarta abu mai girma wata kulla ku ji tsoron Allah fi jami'in umurikum a duk abin da za ku yi da abin da ba wanda to ya sa tsoron Allah ci da abin da ba sa tsoron Allah ci ke ba to dukkan sa ya baci wa alamu annakum ilayhi tusharun ku tabbata cewa ku din nan za a tara ku zuwa gare shi a ranar lahira zai muku hisabi kowa zai tsaya daga shi sai Allah shi yasa aikin sa ne zai fidda shi ko kuma aikin sa ne mummuna zai dilmiyar da shi shi yasa ba wa kiyayi wannan tsayawa gaban Allah tabaraka wa ta'ala sai da tana Aisha take cewa ai ko ba aljanna ba wuta a ce kawai ka tsaya gaban Allah Allah ya ringa tambayar ka wani kai kai kaza kai kai min kaza na ce kai a rana kaza a waje kaza ai wannan ya isa mai hankali ya ji kunyar saba wa Allah ya tsoraci saba wa Allah ba Allah ba haluki kamar ka ya ce wannan gpo ne ya saka a gaba ya nema tambaya ko wani ma'aikaci ne da harkato ne na sss ya saka a gaba ya nema tambaya ai ba daɗi ba daɗi mahaluki ne kamar ka in ka gada wasan nan ka kwaɗa masa mari ma da da abin da za a yi a yi eh da da abin da za a yi a yi amma yasa ka gaba din nan ba daɗi sai zama ana cikin tashin hankali to ballantana Allah subhanahu wa ta'ala ya saka a gaba yana tambaya lalle ba ma ji tsoron koma wasa ga Allah ku sani lalle za a tara ku zuwa gare shi filahirati a lahira fa yujazikum bi a'malikum ya saka muku da ayyukanku wannan zalafin munafikin wannan aya da za a karanta ta sauka ne a game da munafikai To, wa minan nasi, da kwa cikin mutane, man yi uji muka kauluhu, wanda in ya tashi faɗan magana, zai faɗa ma magana da za ta birge ka. Ya san yadda zai birge ka, ya ringa nuna ma cewa shi na Allah ne. Ya fi kowa, ya fi kowa sanin Allah haka zai ringa nuna ma fil hayati duniya a rayuwar duniya ai ma ya kudu ai abin da yake faɗa a lamarin duniya ni fasati dan fasahasa wa la yujuka fil lahirati amma a lahira ba zai kayatar da kai ba in an je lahira zaka ga yayi mummunan haduwa anan ka ba shi gireduwar a matsayin cewa shi na Allah ne duban maganarsa amma sai an je lahira ya zamo ashe ina ba kai ba ko hanyar wanda suka kai din ba a yi ba zai muhalafa da kaulihi li itikadihi saboda abin da yake faɗa ya bambanta da abin da shi ya kudurce a zuciyarsa faɗar Allah a bakin amma zuciyar ta saba Allah zuciyar ta saba Allah wai shudun Allah ala ma kalbihi wai shudun Allah ala ma fi kalbihi ko yaushe da awa yake cewa Allah ma ya san shi cewa shi na Allah ne eh Allah ma ya san cewa shi na sani annahu muwafiqul liqawli cewa ya dace da abin da yake faɗa abin da yake zuciyarsa ya dace da abin da yake faɗa da baki wa ladul hisab alhali shi dinnan mai tsananin jayayya ne da lamarin Allah ba abin da yasa a gaba sai koyi rusa lamarin Allah amma wani lokacin in ya ga ya rusa kai tsayin ba zai masa ba ba za ta yi ba gare shi to sai ya dawo kuma ya bi na Allah eh ta nuna musu suna Allah ne sai ya samu wata dama wadda zai jefa abinda ba haka tsarin Allah yake ba gare su su tarwa shi kenan ya fara rusa lamarin Allah abinda ya sa a gaba ya fara nasara a kai kenan shi yasa wannan kadakarwa ce ka ji mutum ya iya magana turiyan turiyan shine John Oyo akwai da tajwidi a zuwa a fassara a tsaya a menene ko ja hadisi tiriyan tiriyan a'a ba lalle fa haka abin yake ba kada ya yaudare ka da wannan tayu ba duk abin da yake din nan yana yi ne don ya rusa lamarin Allah tabaraka wa ta'ala yana yi ne don ya rusa lamarin Allah tabaraka wa ta'ala duk wannan iya ba maganar tasa shi yasa mai tsananin husuma ne laka gare ka wani atba'ika mai tsananin husuma ne ga mabiyan kali a dawata hilaka saboda tsananin gabar da yake ma a kamilin kamar ma na a abin da ke kansu zai ba da jini yawwa saboda kowanne a ciki ko da tsakuwa ɗaya kaɗai ya bari a jini ya hau kansa ballantana ya bar kwanan mina in ya zo ya zama ma a kullum zai zo ba daga minan ba ya ji ba amma ya fita daga minan ba zai kwana ba jini ya hau kansa ko dare ɗaya ne ya kwana a mina ɗaya daren bai kwana ba jini ya hau kansa ila ya kama da bai da yawa sun ce kamar wannan jini ɗaya shi kenan wanda ya ya ninnin kaɗin ya aikin da yawa da jini ɗaya dai in ya bayar shi kenan yawa in ya bada jini ɗaya shi kenan amma ba za a ce hajjin su bai inganta ba saboda alhajju arafatu wayannan duk wajibai ne wajibai ko an faɗa wajiban hajji ana ɗora su da bada jini wal wajibatu gairu larkani bidam qad judirat min hadawa kuman qadim wa wasluhu bisfa'i mashun fihima wani katar da wari in ta hattama yadda ibn ashir yake fada to wai za ta walla in ya ja da baya daga wajen da kake in sarrafa minka ya juya daga gare ka au hausa rawaniya ko ya zamo wata tsiya a duniya ya samu wata dama don da ba koman komai ba ne naman yana nuna cewa shi na asalin ne ya koyaushe iya nuna na Allah ne amma da zai samu wata dama da zai samu wata dama duk kankantarta to sai an ga banna wadda ba a zato daga gare shi an yi masa shaida sai ya zama ashe ashe to ko irin jaye sa'a sai ringa yawon filari a duniya irin su da fiha wanda yawon nan da yake a duniya ba wani abu ya sa a gaba ba cewa ya banna a duniya ya lalata rayuwar jama'a wai wilkal harsa ya halaka noma ya lalata noman jama'a wannan sula da 'ya'yan jama'a ayyusudu ayi banna da kashe 'ya'ya da halakar da dukiya irin yadda muka gani a nan daga musamman yan bokan kasan noman kasan nan sun halaka yaran mutane sun juya musu tarbiyya yara sai su tashi da wata mummunan tarbiyya ya kuma an magana su ce sun kawo ci gaba abinda ake rike jama'a sun san duk yadda suka yi makirci iri daban-daban sun lalata shi sun lalata shi ya zama noman ba ba albarka shehu shehu shehu ma sani kafin ga yake bayani wani lalacin ai noma yake yi manomi ne shi to amma yanzu noman ne ya lalace sai ai noman ma ba a mai da abin da aka sa a ciki ba bai sani ba sharin yan boko ne duk yan bokan kasan nan ne suka kawo wannan domin ko da suka fara sa baki a harkar noman shine ta zama haka kafin fara sa baki a harkar noman mutane sun san yadda suke amma da suka fara sa baki suka raba mutane da noman nasu suka zo suka lalata tarbiyyar yara a zama ga kaga an halakar da su kenan eh wai rika sa'at lari ne su da fiha wai hulikal harsa wan nasla ba abin da suke mana sai ilaful harsu wan nasli ilaful harsu wan nasli yaran sun yawa sun yawa bare amma ina ƴaƴan a cikin su na hakika ina ƴaƴan na hakika da sai mutum ya haifi ɗaya amma duk bukatar sa sannan ya tsaya da ita shine ya je nan ya je nan ya je nan ba zai samu mutum ya da ishirin amma yana kokawa wani abin sai shi yake neman ya da kansa eh wani abin sai shi yake nema ya da kansa saboda an tsora yaran akan wata tarbiyya mummuna me aka yi muke ba an halakar da su ba ba an halakar da su ba me amfanin samun abu ai amfani ka in abu za ka same shi bai amfani ka ba ai da shi da babu duk da ya koma gwamma a ce babu to ko zuwa bakin sa haka addini bayan yusidu ya banna da katilil zarari da kashe ya'ya wa tilafil amali da halaka dukiyoyi wa bi sababi zulmihi yamna'u Allahu al-madara irin wannan zaluncin da yake tafkawa a duniya shi yake sa Allah ya hana ruwa kwaturo ruwa mai yawa ya fi yadda ake bukata a zo ya zama a maimakon a ce an amfana sai dai a ce an cutu duk wannan zalunci ne yake kawo bai rikul a wannan ya kawo noma da 'ya'ya duk su halaka wallahi la yabul fasad Allah dai baya san banna Allah subhanahu wata'ala baya san banna shi yasa duk mai banna ba na Allah bane gaba zona yana banna a duniya dauka shi na Allah ne duk mai banna ba na Allah bane Allah baya san banna to
والذين لهم اتقوا الله ويكتم عزة بمثل فحقه جهنم ولبئس المهاد wai za gina lahu da za a ce da shi ittaqillah bawan Allah abin da kake ba daidai bane a ji tsoron Allah ma a daina a daina mana abin da kake ai ba daidai bane fifi ilaka abin da kake a hazatul izzatu sai ji da kai ya dauke shi mun san nan ku ilimi mun san ilimi mun san tsare tsare ne wani jahili ne duk masu faɗa haka sai dauka kai da kake cewa ya ji tsoron Allah wai jahili ne ba san abin da yake ba shine ya san fulani shine ya san menene ya san ya zai tsara ya ta tsara bannan wai alal amali wato ji da kai ta tsora shi bisa aiki bil ismi da zunubi allazi umira bittikai abinda ba daidan ba da aka ce kiyaye ai zulmi wato wanda shine zalunci ba zuru jahannam to wannan ya je duk abin da zai mage amma ai ba ba makawa zai koma ga Allah in ya koma ga Allah ko ga matsayinsa wutar jahannam ta ishe shi wutar jahannam ta ishe shi azaba ya gallaza wa mutane ya gallaza wa mutane matukar gallazawa mutane sun wahala a hannunsa to amma ya je ba tsiraye ba zai koma ga Allah shi ma ku zai ga irin yadda za a gallaza masa a wutar jahannam wala bi salmiha lalle kan matsa ita wutar jahannam ta yi muni a matsayin shimfiɗa ai lifirashu ai shimfiɗa hiya ita ce wutar jahannam wa ma zukira fil ayati shu abdullahi dan fado yake magana nan da aka faɗa a aya wa da abu kulli munafiqin ita ce shine al'ada duk wani munafiki in ta makana matukar zai samu dama matukar munafiki zai samu dama to ai ba abin da za a gani daga gare sai sai banna a ce ayan nan ta sauka ne a game da hana sunni shuraikin ra'ifin magana ce wadda take tana da rauni domin ahal sun shiraki ai daga baya musulunta hakika da da farko kafiri ne kuma ya dawo munafiki amma daga baya musulunta ya tsarkake musulunci wa hasunu islamu musuluncinsa wato ya yi kyau yana cikin muwallafatu qulubuhum yana cikin muwallafatu qulubuhum to da wato wallahu alam Allah shine da sani shi ne da sani ibn adiya ya faɗi kissan nan ta hana sunu shirai ya ce a ce ya musulunta magana ce rarrauna yan tana da nisa kwarai to amma khatimatul huffaz ibn hajar al-asqalani ya faɗa cewa ba abin da zai hana a ce a hanasu ya musulunta kuma daga baya ya ridda sannan kuma ya dawo musulunci ya sa shi ibn hajar asallani ya yi masa yawa a hanasu tarjama a cikin sahabbai a littafin sa ba farko farko ma wajen farko farko man aka duba za a gani idan nan shi abdullahi bai tsaya dubo wato a sanadin kissar ba amma cewa ta kore da abin da waki yake waki hanyar ya biya ya raunana ta amma bai tsaya bincike akan sanadin kissar ba ko amma cewa ta saba da waki shi yasa ya ce to tana da rauni yana cikin tsare-tsaren da malaman hadisi suka faɗa cewa da hadisin da yake ya saba da waƙi to a iya cewa rarrauna ne ko ma maururi ko ma a ce maururi to wa minan nasu mai shiri na faru akwai a cikin mutane kuma wanda yake sai da kansa يرزلها كفالة الناس في داعة الله أتكن الجهاد شيني زاي ياكي دن توكك الدين الله والأمر بالمعروف لو مرني دا كيكاون أيكي والنهي عن المنكر دا كاني دا منكر حتى يقتل har ya kai ga zallin cewa a kashe shi shi bai damu ba matukar cewa dai a tsarin Allah aka kashe shi ai bai damu ba yanda ɗaya daga cikin sabe yake faɗa lokacin da za a kashe shi kan laftu ubali shi na uqtalun musliman ala ayyi jandin kana fillahi masrai wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shulwi mumazzai wa laftu ubali shi na uqtalun musliman in dai za a kashe ni na musulmi to ai ban damu ba to alam musulmi kenan shi babban abin da yake kokarin rikewa dai akidarsa ran nan an raba shi da shi to ai jiki ne kawai aka raba da ran yana nan wani jikin za a mayan masa wanda ya fi wannan wani jikin za a mayan masa wanda ya fi wannan shi ya sa koyaushe shi musulmi haka yake ayatul mumini hanyar karrada fatimar sagar sururan warewa alamar wanda yake mummuni shine sai mutuwa ma ta zo masa amma shi munna yake da cewa har yau da yana nan rike da aqidarsa yana nan rike da addininsa bai rabu da addinin ba bai rabu da aqidarsa ba wanda ya rabu da aqidarsa ya rabu da addininsa wannan shi ya asara shi ya asara ta hakika to ibtiga yana yin wannan ko dan neman talaba marbatila dan neman yardar Allah mafulil li ajalihi ne rirahu yardar Allah wa man man dinnan da aka faɗa masuliya amma ta gama a cikin dukkan wanda ya ba da kansa a cikin neman yardar Allah wanda ya ba da kansa don neman yardar Allah to ya shiga cikin wannan mandin aya cewa masuliya ce aya cewa kuma nikira ce mausufa kamar an cewa minan nasu shahasun yashtari na sama an ce masula ce jumla yashtari na man yashiri din yashiri din ta zama ba ta da mahalli na lirabi sulan masuli in an ce ko mandin wato ni kira ce masufa ta sai ce ya shiri din a mahallin rafa take saboda na atin marfu'i ne man din mubtada ne man din ala kulli halin mubtada ne minan nas ko jari da malurin da ya gabata shine labarin to wallahi rabbukum bil ba ban yi mai tausawa ne ga bayi hay su arshadahum yanda Allah subhanahu wata'ala ya dora su bima fihi rilahu ga abinda za su sami yaddarsa ya dora bayi ga abinda za su sami yaddarsa subhanahu wata'ala sai yasa ashe mai tausasawa ne gare su wanda zai nuna ma ya za kai ku zauna lafiya da shi bai taba ka ba a to ai ko ya tausasa ba ya tausasa ba ubangiji subhanahu wataala ya fi kowa tausasawa ga bayinsa to أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
ya yi razina amana ubangiji subhanahu wataala ta ya ku wanda suke mummunai wadhulu fi salm ku shiga a cikin musulunci wa da'ati da biyayya ka fa a gaba daya hukurin ga waro ware bangare ka zamu ne ka ba a masallaci amma in an zo ciniki a kyale muka a ce za a faɗa mana tsarin addini a to a ba shiga cikin salm ka ta tabba kenan kuma mun zo aure ku kyale mu mu yanda muke so masallaci je ma je mu sallah eh ko in an zo kaza a kyale ko ka kyale ka a kawo a kada ku yi haka kowane bangare na rayuwar ku ya zamo musulunci shi ke muku jagora a wannan bangare ka a samu wani bangare na rayuwar ku da za ku ce ranar addini ya ja da baya kuna da wani tsari na ku kusan zuciya ko bin tsarin wa'yansu can am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam yazin bihi Allah eh am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam yazin bihi Allah to ka ku yi kiyayi wannan fi jami'i shara'i a baki ɗayan shari'o'i na addini wala ta tabi huduwa ta shaidan kan ku tsare tsare irin na shaidan to ruka ta zini ne irin hanyoyin da yake bi na ya kawata ku ce wani abu na addini kun karba amma wani ba ku karba ba to ku kiyayi wannan duk addini gaba ɗayan bangarorinsa ku karba shine abin da ake nema daga gare ku innahu hakika shi shaidan adu maki ne mubiyin mabayyanin gaba na kun gare ku ko shi shaidan Allah Allah yake ga kuma daman ya faɗa tun a gaban Allah sai ya ga bayan wala uguyen na humu ajma'in kada fa bi izzati kalla uguyen na humu ajma'ina bayyinul adawati ga basu a fili take gare ku fa in zalartum إن ظلمتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عليم حكيم bayan zalaltu in kuka karkata miltus kuka ce za ku bauɗe ani da wuri fi jami'i daga ce kun shiga a cikin baki ɗayan addini kowane bangare na addini kun karba min ba ma za ku bai na bayan ku ga hujjoji sun zo muku a fili alhujjaju zahira to hujjoji mabayyana ala annahu haqqun wata cewa addinin nan gaskiya ne to fa alamu to ku sani annallah cewa ubangiji azizu mabuwayi ne galib marin jayi ne layi ki zuhu shehu a nan tikami ba wani abu da zai tsere wa rukun allah ta baraka wa ta'ala duk wanda ya saba wa allah to kada ya dauka zai tsere wa azabar allah kuma da allah ya ce ku bi shi ba wai dan yana neman wani taimako ne daga gare ku ba ko wani abu za ku kare masa ko kaɗan duk da ya ce ku yi masa don ku ku tsira ne Eh, ba wai dan yana bukatar wani abu ba ne domin shi azizu ne take gwani ne fi sunihin a cikin duk abin da ya gaje duk abin da yake tsarawa akwai gwaninta a ciki la yantakimu illa bil haqi baya saukar da azaba ga bawa sai fa bisa gaskiya sai bawa ya keta tsarinsa ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum da za ku tsaya imani za ku tsaya gode wa Allah bisa neman sa sanne zai sa ma har Allah ya ce zai muku azaba ai Allah ba zai muku azaba ba to
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلة من الرحمن والملائكة وقضي لهم وإلى الله ترجع الأمور.
hal yanzuruna masu wannan masu ja tsayawa da baya wanda suke kin bin addini gaba daya a'a su sun zabi su tsaya a baya sun shigo da kafa daya kafa daya bata shigo ba to ne suke sauraro ne ba wani abin da suke sauraro illa an ya ce humullah sai ko ubangiji ya kawo musu da ba a sai azabarsa Allah ya kawo musu azabarsa a wa'al azabi ko tsanani daga gare shi ko azaba fi zulalin minal gamani a cikin rufe-rufen girgijin ingin da ake saukarwa ana ji gurare da yawa haka na akuwa a ji iska ta taho ga ruwa nan ba iyaka mutane kaza mutane dubu kaza sun mutu to akwai abin da sai sauraro irin ba wannan ba wanda wannan ma ruwa aka kawo musu amma ya kashe dubbai Allah kuma mai iko ne ya kawo wuta sai ya turo muku wuta a cikin a girgije ya za a yi as-sahab wa girgije wa hiya mazinatu rahmati alhali girgijen nan mazatar rahama ce yan ga girgije an ta dauka rahama mutanen adawa da aka turo musu girgijen ba muna suke ba fa lamar au hariran musa kabila audi ya tim kalu haza arirun mumdiruna da ya tsarin ya kama gadan gadan a sai aka ringa munna ko yau kam za a sha ruwa kaga abin da muke daman nema yau ya samu yau ya samu aka faɗa musu bal huwa mustajil tundi ya sa duk wani ci gaba da dan adam yake hangen yayi in Allah ya so sai ya sauya zamo azaba gare shi sai ya zamo azaba gare shi yana dan adam yana da awai ya ci gaba ya ci gaba to ban ci gaban sa dai ya tsaya ga lamarin Allah tabaraka wa ta'ala sai za ja amul azabu minhu idan azaba ta zo musu daga girgije kana afza sai zama munin yafi yafi tsanani sai zama yafi muni wal mala'ikatu ko mala'ikun su zo musu alfin alfin jalala ta tafi da akan sunan jalala wa kuriya lamar in ko in ko wannan ta zo to ai kuma an gama an yi an gama ai san ba amru halake lamarin halakar su ya ya cika wai da lafi jawlumu dai lamurra makomata ga Allah ne ko wani lamari makomarsa Allah tabaraka wa ta'ala fi lahira a lahira to zai sa kayya a kai fayu jazi zai sa kayya a kai a wata na minusa akwai ketara fayu jazi Allah zai sa kayya a kai domin shi sarki ne Mhm. la'annahu mallaka baral ibadi domin shi ubangiji ya mallaka wa sashen bayi baral umuri sashen lamurra wasu a duniyar nan an ce su za su iya tafi da kaza yadda duk suka tafi da shi haka za a tafi da shi domin wanda ya tafi da shi ba daidai ba wannan zai ga mummunan sakamako wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya annahu mallaka ba'aral ibadi ba'aral umuri domin ubangiji ya mallaka wa sashen bayi sashen lamurra sannan kuma a ƙarshe dai a lahira lamuran za su zama ba mai sarrafawa sai a nan duniya a ce aika wani shine sai ya yadda takardar ka ma za ta shiga wani ofis in da yadda ba za ta shiga ba ga wani sai yadda za ka shiga ofisin ga wani sai yadda za ka yi menene kaga duk wannan Allah ne ya mallaka musu amma a ranar lahira fa ai sai Allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wata'ala to
Allah بعد ما جاءته فإن الله شد العقاب فيجازي لأنه ملك بأر العباد بأر الأمور sannan sai ne ne fi duniya ثم ترجع إليه في الآخرة لأنه ملك بعد العباد بعد الأمور في الدنيا ثم ترجع إليه في الآخرة يترى ذلك أنا مكير وأنا نصر كينا sallani isra'ila ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka tambayi banu isra'ila tabkita tambaya ta kurin da a soke su a nuna musu irin laifin su kamata yana nawa ne muka ba su ina ji bayyana daga ayoyi mabayyana ai ka sirra ƙarina ai mun ba su ayoyi mabayyana masu yawa ba irin mu'ujizar da ba a nuna musu ba mu'ujizatin zahira ce mu'ujiza wadda take a fili babaddaluha amma suka musanya ta kufra dan kafircewa da ita ko wato ta fuskar kucincewa da ita kamar yadda gabata a wajen tunatar da su an ni'ama da kan ni'imomin da Allah yake musu wa kam kamfin nan ta yi a ce habariya ce shine abin da shi mafassiru ya tafi a kansa da farko a istibhaniya ta yi kuma ta zama istibhaniya ce wa min ayatin min ayatin din shine dai tamizan ta ko an ce habariya ce ko an ce istibhaniya ce ita kam habariya ita kam istibhaniya daman kanizin ta yana zuwa mufradi ne ko yana zuwa mufradi ne kamar kam daren banaita gida nawa ka gina kam daren banaita amma ita kama abaliya labarin yakan zo mufradi yakan zo kuma jami yadda za a fahimta daga misalin da mai mulhama ya kawo a wajen ko wato wajen kan ma kunta anhu muhbira mu'azziman li sha'anihi mukaddira taqulu kam malin afadatu yadi wa kam ima'in malakat wa a'budi dan kam malin an kawo shi mufradi ga wa kam ima'in ko an kawo shi tabi kam habariya kenan kam habariya kenan kamar da wa kam min malakin wanda za ta zo nan gaba cikin suratul najmi sai ta wannan habariya ce wa kan min malakin fis samawati la tuguni shafa'atu wannan a habariya ce amma ita wannan tana ihtimalin a ce habariya ce ko a ce istibhaniya wa bai batin ni'matallahi wanda ne duk Allah ya masa ni'ima amma maimakon ya tsaya ya gode wa ni'imar nan da Allah ya masa sai ya musanya ta ma an ama alaihi abin da Allah ya masa ni'ima da shi daga ayoyi wanda ita ce sababin shari'a in ba da ma za ta musanya ta bayan ta zo masa kufuran da butulci sai na lashe da dole ga to bangiji mai tsananin azaba ne ba a butulce wa Allah a zauna lafiya in ni'imar da Allah ya yi wa bawa to bawa ya tsaya gode wa Allah akai amma wa matakar ya butulce wa Allah to fa zai ga abin da zai gani alam tara ila allazina battalu ni'matallahi kufran wa halu qawmahum daral bawa jahannama yaslawnaha sabisal qarar to من الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب zuyina ubangiji sana wata ala ce an kawatawa an kawata alhayatu duniya rayuwar duniya lillazi na kafaru ga wanda suka kafirai kafiri an sa duniya ta yi kyau a idanunsa ta zama mai kayatarwa baya hangen wata rayuwa ba ta duniyar nan ba duk tunaninsa akan duniyar ne ai hasunat ai ta yi kyau a idanunsu an tuɗanya santa a zukatansu suka so ta suka kau da kai daga waninta sai za ku yaushe tattalin duniya kadai suke wau su da sababin zalika da sababin wannan cewa an kawata duniya ga idanunsu yan taruna ba abin da suke sai ko su ringa izgili mina da zina amanu daga wanda suke mummune liman lahaza lawan fiya da wanda ba su da rabo a cikin duniya saboda talaucinsu kama amar ibn yasirin da bilalu da suhaibu yastazi'una ay suna yin izgili daga gare su bisa cewa su sun ce ba ruwansu da duniya su sun ce ba ruwansu da duniya wata suna nuna isa a kansu da dukiya wata a launa alayhim suna nuna isa a kansu da dukiyar da Allah ya ba su wallazi na taƙo amma wa'inda suka ji tsoron Allah ta ƙaunla suka ji tsoron Allah da tarkin duniya da barin duniya ha'ula'i wa gayruhum wa'annan da aka faɗa kamar Ammar ibn Yasir Bilalu da Sahibu da su da wani su fawqan za su zama sama da wa'annan domin ko wa'annan a ranar lahira ba su da rabo a cikin ni'ima aljanna ba su da rabo a aljanna ba su da matsayi wajen Allah su ko wa'annan masu matsayi ne madaukaka wajen Allah da yasa suna sama da su yamal kiyama ranar alkiyama fi jannatin aliyat in cikin aljanna madaukakiya to wahum su wa'annan ko kafiran nan masu masu takama da samun duniya suna cikin wuta wadda take mai tsananin zurfi mai tsananin zurfi wallahi kuma ya sha wuri gare sa Allah shi ke azurta wanda ya so fiddare ni duniya da lahira ba tare da lissafi ba daga da takadiri ba da wani gwargwado ba yanta ya so kawai haka yake turo ba wa arziki ko a duniya ko a lahira ko a duniya ko a lahira ba alhamdulillah kana nasu mata wayar ta shine shine rodo sun rodo لأنهم من يعيب ولا يصلح لأنهم في جنة عالية أبي وأدو أبي كذا كنا أنا مكو لأنهم في جنة عالية لو مثلا الجنة ما توقف فيها